تتقون أياما معدودات الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماء وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين على آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه بايك يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a barkanmu da kasancewa a wannan rana mai albarka yau rana ta biyu a wannan wata mai daraja mai alfarma watan ramadana Allah ya karbi ayyukanmu a cikinsa albarka annabi ya gafarta mana laifuffukanmu bijai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ci gaba da tafsirin alqur'ani a cikin suratul baqara aya ta 116 zuwa ta 17 kamar yadda aka ja Allah tabaraka ta'ala ya ce wa qalu ittakhadallahu waladan subhana bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa qalu yahuda wannan suka ce ittakhadallahu waladan Allah ya riki da Allah yana da da subhana Allah ya ce tsarki ya tabbata a gare shi Allah bai da da ballahu ma fi samawati wal ard duk abin da yake sama da ƙasa halittan Allah ne na Allah ne Allah bai da ɗa bai da mata kullun lahu qanitun dukkan halittu da kuka sani lahu qanituna sun miƙa kai masu biyayya ne ga ubangiji tabaraka wa ta'ala domin Allah shine badi'us samawati shine wanda ya kirkiri sama wal ard ya kirkiri ƙasa wanda kafin Allah tabaraka wa ta'ala babu kafin Allah ya kirkiri afwan kafin Allah ya kirkiri sammai da ƙasai babu wani abin da ake kiransa sama da ƙasa Allah shine wanda ya kirkiri sammai da ƙasai wa idza qada amran idan Allah Allah ya hukunta wani al'amari yana son ya hukunta wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah kawai yakan ce wannan al'amarin ne kun ka kasance fa yakunu sai ya kasance da haka da kuke cewa Allah yana da da kai ne idan zaka samu da to ba za ka samu da ba sai ta hanyar mata idan misali namiji ya haɗu da mace kowane abu sai namijinsa ya haɗu da matansa sannan sai ta haifar da wani abu jinsi irinsa to shi Allah tabaraka wa ta'ala halittun nan da ake gani tun daga kan annabawa kan annabi Adamu har zuwa akhirul anbiya sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da su ne ta hanyar fadin sa kun fa yakunu sannan kuma annabawa da mala'iku ba yayan Allah bane Allah tabaraka wa ta'ala bai da da bai da mata kai ne kake bukatar mata domin ka samu yaya amma shi Allah duk abin da ka gani a cikin sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su duka Allah tabaraka wa ta'ala shi ya samar da su badi'us samawati wal ard to wannan ayar su yahudawa abin da yasa Allah yana raddi ne wa bangarori guda uku yana raddi wa yahudu a lokaci ɗaya saboda su suna da aqidan cewa Uzairu ibn Allah Uzairu dan Allah ne haka suke cewa sannan su kuma nasara kiristoci suna da awan cewa annabi isa dan Allah ne shi ma Allah yana musu raddi sannan mushrikan makka su kuma suna da awan cewa mala'iku yayan Allah ne to Allah gaba ɗaya sai ya hada su 3 in 1 sai musu yayan kadan yayi bige su gaba ɗaya wa qalu da nasaran da yahudin da su mushrikan makka sun ce ittakaza Allah walada Allah ya rike da ballahu ma fi samawati wa ma fil ard a a Allah bai da da abin da yake sama da ƙasa da abin da yake cikin su duka halittun Allah ne kullun lahu qanitun dukkan su masu biyayya ne masu sun kuyar da kai ne wa ubangiji badi'us samawati wal ard Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya kirkiri sama da ƙasa wanda wato an ce badi'u daga kalman wato mubdi'u ne kalman asalinta a larabci mubdi'u ne amma sai aka kawo ta muf'ilu sai aka kawo ta ala wazni fa'il kaman ka ce musmi'u sai ka ce sami'a an gani to shine aka ce mubdi'u sai aka ce badi'a ma'ana Allah shi ya kirkire su ma'ana da babu su ba a san da wani halittar su ba Allah shi ya kirkire su wa idza qada amran in Allah zai yanke wani hukunci ko yana son yayi wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah yakan ce wannan abin kasance ne kawai sai ya kasance haka annabi Isa annabi Adamu dukkan sauran annabawa Allah in yana son abu kun kasance fayakun malamai arifai suka ce fa amruhu bainal kafi wan nuni umarnin duk wani abin da Allah zai yi yana tsakanin kafin da nunun kun din nan to anan Allah tabaraka wa ta'ala yake gabatar da dukkan al'amuransa idan ka duba suratul an'ami zaka ga Allah tabaraka wa ta'ala yana ƙara faɗa yana cewa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba Allah shi ya kirkiri sammai shi ya kirkiri kasai anna yakunu lahu walad ya za a ce Allah yana da da walam takul lahu sahiba kuma bayan Allah bai da mata wa khalaqa kulla shay'in Allah shi ya halicci komai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah tabaraka wa ta'ala ya san komai haka in ka duba suratu maryam zaka ga ya ce wa qalu takaza rahman walada haka kafirai suka ce Allah yana da da laqad ji'tum shay'an idda Allah ya ce wannan abin da kuka yi ƙarya ne kuce ne kuka yi wa Allah takadu samawati yatafattarna minhu sammai sun kusa su kyakkece saboda nauyin fadin cewa Allah yana da da watan shaqqul ardu ƙasa kaman za ta tsage wa takhirrul jibalu hadda kai ka ce duwatsu za su faɗo saboda sun ji ana cewa Allah yana da da an da'u lirrahmani walada saboda kafirai sun ce Allah yana da da wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada bai kamata kuma a ce Allah tabaraka wataala yana da da ba in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda dukkan wanda ka gansu da abin da yake sama halittun sama da halittun kasa gaba ɗayan su za su zo wa Allah ne a mazaunin bayi laqad ahsahum wa addahum adda Allah ya kiyaye su ya kididdige su wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkan su za su zo ranar kiyama kowa zai zo shi kadai din sani Allah tabaraka wataala bai da saboda me in ka duba suran kasa kasa nan kurkusa suratul ikhlas me Allah yace yace qul huwallahu ahad Allah tabaraka wataala shi ɗaya ne Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad al-Imam al-Bukhari cikin tafsirin wannan ayan an samu hadisi kamar yadda aka rawaito daga Sayyidina Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yace qala Allah ta'ala Allah yace kazzaba ibn adam wa lam yakul lahu zalika Allah yace dan adam ya karyata ni amma bai kamata ya karyata ni ba washe tamani dan adam ya zage ni wa lam yakul lahu zalika kuma bai kamata dan adam ya zage ni ba fa amma takzibu iyaya Allah yace amma ƙaryata wanda dan adam yayi min fa yaz'amu anni la aqdiru an u'idahu dan adam yana rai cewa Allah bai isa ya dawo da shi ba ma'ana bayan ka riga ka mutu aiza menene aiza bitna wa kunna turaban a inna lama ba'usuna ko yanzu idan mun mutu mun zamo kasa Allah zai iya tayar da mu قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم kana tunanin kana cewa Allah zai iya dawo da kai to tambaya idan kana tunanin zai iya dawo da kai da din daga farko wa ya halice ka da bayan babu kai ba shi bane to Allah tabaraka wataala ya ce dan adam yana ƙaryata ba zan iya dawo da shi ba wa amma shatmuhu iyaya amma zagin da dan adam yake min inji Allah fa qawluhu li waladun saboda yana cewa ni ina da da fa subhani tsarki ya tabbata gare ni an attakhiza sahibatan Allah ya ce ya zamana a ce na riƙe mata awwaladan ko a ce ina da da sannan ya zo cikin sayyid bukhari da sayyid muslim daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la ahada asbara ala adha sami'ahu min Allah annabi yace babu wanda yake da hakuri sama da Allah irin cutar wanda aka yi wa Allah a cutar da wani yayi hakuri annabi yace bai ga wanda yake da hakuri irin ubangiji ba saboda an cutar da shi kuma ya ji amma yayi hakuri innahum yaj'aluna lahu waladan ku duba kafirai suna cewa Allah yana da da wa huwa yarzuquhum amma tare da sun ce yana da dan kuma Allah ba ruwansa sai ya azurta su ya ba su dukiya wa yu'afihim ya ba su lafiya sai ma ma sai a barka kai da musuluncin malam kullun kai ta garuwa ayi ta saka a cikin jalala talauci ta biye maka katutu ya maka nadin malam ko ta ina talauci zai kuma kullun kana zuwa masallaci kana Allahu akbar ba ruwan Allah haka ga dama su kuma waɗancan kullun in sun tashi za su ce akwai Allah da akwai Allah uba akwai Allah ruhi trinity sannan kuma in ya fita kasuwa sai ya bashi jari ya bashi riba ya bashi lafiya in ya je ya fada cikin damuwa ya fada cikin rashin lafiya Allah ya bashi sai sa yan uwa hakikan hakikanin tauhidi wato yanda malamai suke faɗa wahidul la shay'a yushbihu abadan qalbi wahidu wajibi mu tafi da tauhidin nan Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne abun bauta ba wanda ya cancanta a bautawa bayan Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ya cancanta a bautawa bayan Allah tabaraka wa ta'ala Allah baya san saboda ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk laifi Allah yana iya gafarta shi amma Allah bai gafarta laifi daya shine ka hada Allah da wani a wajen bauta Allah tabaraka wa ta'ala baya yafe wannan shine maulan mu shehu radiyallahu ta'ala anhu shehu ibrahim yana cewa fa subhana rabbi wafka hadarati qudsihi wa subhana rabbi ma ajalla ilahina yace tsarki ya tabbata ubangijinmu tsarkin nan gwargwadon hadaran tsarkin uba gwargwashan wato gwargwadon tsarkin hadaran ubangiji wa subhana rabbi ma ajalla ilahina shehu ibrahim yace tsarki ya tabbata wa Allah ka ji mamakin girman wannan ubangijinmu wa ma waladar rahmanu fa huwa ubaiduhu fajalla ilahi laysa shay'un kamisli shehu ibrahim yace Allah bai aihu ba fahawa ubaiduhu annabi kuma babban bawan Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa jalla ilahi laysa ka shay'un ka mislihi Allah ya girmama babu wani abu irin sa Maulam Bisho Muhammad Al-Amin radiyallahu ta'ala anhu yana wata rana yana zaune sai yana jin irin kun san anan bakin kura ga mu ga masallacin izala wata rana sai ji bayin Allah suna irin wa'azin nan ai ana bautan shehunai yan ɗariƙa suna bauta wa shehunai sai yake faɗan wasu baituka yana mamaki ya ce ajaban bihim kad kaffaru na firyatan za abu bi anna na abudal ashiyaka ya ce abin mamaki suna kafurta mu saboda kuce za abu bi anna na abudal ashiyaka suna rayawai muna bautan shehunai muna bautan shehu tijjani muna bautan shehu ibrahim yace ya wailana in kana na'budu man bala fi batni ardin la yujibu munadi yace ai tur da mu in zamu bauta wa wanda yake cikin kasa ba mu bauta mai yana raye ba kuma sai bayan ya rasu ne zamu bauta mai sai yace al abdu abdun la yushabihu rabbahu bawa bawa ne baya kama da Allah war rabbu rabbun jalla an tamsili Allah Allah ne kuma yafi karfin a hada shi da wani irin bawansa kowa ya haka Allah yake tabaraka wa ta'ala wannan shine itikadin mu anan ne muke faɗa kai tsaye muke cewa wanda zaka ga ya fito yana cewa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ai shehu ibrahim shine allan sa shehu bai haifa ba ba haife shi ba ƙaryan banza waki ya ƙaryata ka sunan mahaifinsa abdullahi sunan mahaifiyarsa sai da tuna aisha ya haifa an haife shi ba haka bane shehu allah ne ƙarya ne shehu bawa ne shehu ba allah bane radiyallahu ta'ala anhu amma kuma babban bawan allah ne waliyi ne shi kansa in ka duba cikin diwaninsa zaka je wa atlu kitaballahi shaka ta shiwu yanda yake kawowa yanda yake kawowa cewa ana abdul ni bawa ne ana ubaidun ni dan karamin bawa ne haka shiwu ibrahim yake kawowa cikin littafin sa naka interview yan uwa akwai wata gaba da ba a wasa da ita ita ce gabar yi wa Allah tarayya da halittunsa shirka ba karamin babban al'amari bane duk yanda kake ganin fadin raman Allah ne yanda Allah yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay'in amma in ka shiga hauzin shirka rahmar Allah ba ta jawo ka interview da haka ya kamata a kiyaye alfarman ubangiji tabaraka wata'ala da haka na mu je aya ta gaba
وقالوا اتخ... وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين لا يعلمون كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ubangiji tabaraka wataala yace wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah Allah yace wa qala alladhina la ya'lamuna jahilan nan da basu san komai ba suka ce laula yukallimuna Allah idan kai annabi ne da gaske to mu me sa Allah ba zai yi magana ba sai kai yake magana da kai kafirci bai yi ba autatina aya ko kuma wata aya ta zo mana sai Allah ya rarraki manzo Allah sai ce karka damu kazalika kaga irin abin da suka faɗa din nan qala allazina min qablihim kafiran da suka gabata kafin su su ma haka suka ce misla qaulihim irin abin da suka faɗa din nan tashabahat qulubuhum zuciyoyin su ne suka yi kama gurin yanda suka nadi kafirci amma inda suna da tunani kad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun mun bayyana musu duk wasu ayoyi wanda zai zamanto ga muminai waɗanda suke da yaƙini duk lokacin da ka ji alqur'ani yana magana akan mutanen da yace la ya'lamuna basu sani ba to mafi yawanci qur'ani yana magana akan kafiran makka ne quraishawa saboda su ba su da littafi dama ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba ummiye ne amma yawanci qur'ani in zai sifanta yahudu da nasara zaka ji yana cewa ahlul kitabi amma in yace maka la ya'lamuna wanda ba su sani ba to yana nufin kafiran makka to wannan aya kamar yadda sayyidina sa'id bin jubairin ya karawaito mana daga sayyidina abdullahi bin abbasin cewa dalilin saukan wannan ayan wasu malamai suka ce ta sauka ne akan yahudu wasu malamai suka ce ta sauka ne akan nasara wasu malamai suka ce ta sauka ne akan mushrikan makka amma ta fi cancanta akan mushrikan makka kamar yadda wasu malamai suka rinjayar cewa sa'id bin jubair yace qala rafi'u bin huray huraymila rafi bin huraymila yahudi yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya muhammad yace ya muhammadu in kunta rasulan min Allah kama taqul in dai da gaske kai annabi ne daga gurin Allah kamar yadda kake faɗa fa qul lillahi falyukallimuna to ka cewa Allah ya zo da kansa mu ma ya gaya mana cewa kai annabin Allah ne hatta na kuma kalaman wa sai mun ji maganan Allah fa anzalallahu sai Allah ya saukar fi zalika a wannan gaban fadin sa wa qala alladhina la ya'lamuna jahilai daga cikin ku suna cewa laula yukallimuna Allah mu ma me sa Allah ba zai yi mana magana ba autati na aya ko a samu wata aya ta zo mana to kuma dama amma malaman da suka tafi cewa ayan nan tana magana akan kafiran maka ne mushrikan maka su ma akwai ayoyi da suke gwada cewa mushrikan maka su ma basu yadda ba suna cewa manzo Allah sai ya gwada musu wani mu'jiza ko sai in Allah ya sa yayi musu magana misali kamar suratul isra'i ayat da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a manzo Allah ba za mu yi imani da kai ba har sai ka tsaga ƙasa mun ga ga korama yana gudana ta ko ta ina ga idanuwar ruwa mun ga yana fitowa ta ko ta ina sannan za mu yi imani da kai au ta kuna laka jannatun min nakhil ko mu ga Allah ya baka wani lambu wannan lambun ya zaman toga da dinai a cikin sa wa inabin ga inabi a cikin sa fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira sannan a tsakanin lambun kuma mu ga ka fasa koramai ga ruwa yana gudana a tsakanin su au tusqita samaa kama za'amta alaina kisfan ko kuma ya zama yanda kake cewa ba mu imani ba sama za ta faɗo mana to ta faɗo mun gani in ta danne mu sai mu imani kaga wannan ya karshen wauta in ta danne ka lokacin ai wani labari yake in dai ta danne ka ai ka mutu kamar yadda ake cewa wani dan shaye-shaye ne yazo yana magana aka ce ya kalli wani yana suna kokarin su yi faɗa da wuka yace na rantse da Allah in ka kashe ni ba zan yarda ba in ya kashe ka ba za ka yadda wato ya za ka yi za ka rama ne bayan ka mutun ne za ka dawo ka rama sai da ce sai an je lahira to shine wannan kabaran magan ke cewa saboda wauta wai an autus kida sama kama za amta alaina kisfan auta atiya billahi wal malaikati qadila ko kuma ka zo mana da Allah da mala'iku kuru-kuru ga mu ga su Allah ya ce ni ne Allah mala'iku su ce mu ne mala'ikun Allah sannan za mu yi imani kai sai suka ce au yakuna laka baitun min zukrufin ko mu ga ka zo mana da wani gida amma gidan nan na zinare autar qafis sama'i ko muna kallon ka mu tsaya muna kallon ka sai mu ga kana tashi kana hawa sama fu suka ce kai ko ka hau sama ma walan numina liruqiyika ba za mu yi imani dan mun ga ka hau sama ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u har sai mun ga ka hau saman ka sako mana da wani littafi wanda za mu iya karba mu karanta shi manzo Allah da ya ga watan sun yayi yawa kul Allah ya ce ka ce musu subhana rabbi sarki ya tabbata ubangiji na a ce ci zai zo wajen ku ko mala'iku hal kuntu illa basharar rasula manzo Allah ya ce ni babban mutum ne kuma manzo Allah ne kuma shi Allah nan tabaraka ta'ala ka san abin da kake neman sa so da yawa in baka yi a hankali ba abin yana kusa da kai Allah da ya ce wa nahanu aqrabu ilayhi min hablil waridi wannan jijiyar wuyan fa da kake jinta a wuyan ka gata Allah ya ce to wannan jijiyar na fi ka kusa da ita kai kuma kana neman wai yazo yazo yayi maka ni yace ya fi ka kusa da wannan jijiyar wata rana sabon manzo Allah suna tafiya suna tafiya akan dawaki kawai sai suka zo suna daga murya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar suna ta zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu yace irba'u ala anfusikum manzo Allah yake ku tausaya wa kawunan ku fa innal ladhi tad'unahu ubangijin da kuke kira laisa bi asamma ba kurma bane wala ga'iban ba baya tare da ku bane fa huwa aqrabu ila unqi rahilati ahadikum minkum aw kama qala min ma za ma'anau manzo Allah yace Allah da kuke kira in kana kan doki to Allah ya fi ka kusa da wuyan dokin akan kai yadda kake kan dokin in kana kan raƙumi Allah ya fi ka kusa da wuyan raƙumin akan yadda kai kake kan raƙumin to kaga wannan ayan ma akwai abun mamaki Allah tabaraka wa ta'ala yana sama yana can yana zaune la ilaha illallah Allah da yace wana na aqrabu ilayhi min hablil warid min fi kusa da kai manzo Allah yace al musalli yunaji rabbahu me sallah yana ganawa da ubangiji ne kai annabi ya gaya maka ma yace aqrabu ma yakunu al abdu min rabbih wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusa da Allah lokacin da bawa ya kafa goshinsa a ƙasa ya sujada a lokacin kake kusa da Allah tabaraka wa ta'ala in tabihu aqida Allah yana sama la ilaha illallah kayi wa Allah guri Allah maujudun bila makanin ya kusuhu Allah samamme ne ba tare da wani guri da zaka ce Allah yana sama ko ka ce Allah yana ƙasa kawai baya sama ko ka ce yana sama baya ƙasa a'a shi Allah samamme ne ba tare da guri ya keɓance shi ba saboda da in ka lura ai ba guri haka ne da babu sama babu ƙasa amma lokacin da babu sama babu ƙasa akwai Allah ko babu Allah akwai Allah tabaraka wa ta'ala to ashe yanzu ma haka Allah yake tabaraka wa ta'ala samamme ne ba tare da guri ba la ya hawihi zamanun wala makanun babu wani guri da zaka ce nan gurin ne akwai Allah nan gurin ba Allah babu wani guri da ba wani zamani da zaka ce wannan zamanin akwai Allah nan babu Allah zaka ji wasu yanda suke fada sai ka ji sun ce to yanzu idan kun ce Allah tabaraka wa ta'ala yanzu yana tare da ni yanzu na shiga bayan gida gurin kazanta ma Allah yana tare da ni manzo Allah yace baka hutar da kanka annabi din ya hutar da kai ya raba maka gardama manzo Allah yace inna min afdali imanil mar'i yana daga cikin mafi kyan imanin mutum inji manzo Allah an ya alama mutum ya san anna Allah ma awwaisu ma kana Allah yana tare da shi a diyan da yake annabi ne ya gaya maka haka to ka hutar da kanka ka yadda yanda manzo Allah ya faɗa Allah yana tare da kai a diyan da yake ka yadda Allah yana tare da kai a diyan da yake inji sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan abin da zai ba ku mamaki idan mutum ya ce Allah tabaraka wa ta'ala an ce Allah yana cikin bayan gida yanzu Allah yana cikin shadda ka san wasu haka suke faɗa yanzu Allah yana cikin shadda yanzu Allahu akbar kai yanzu da kake zaune a nan nan daular ka ce saboda kai nan gurin a nan Allah ya shirya ka za ka zauna amma ka mance a cikin shaddan akwai wasu halittu halittun da kai ka halicce su ko Allah ne akwai kyankyaso ko babu akwai tsutsa ko babu wa yake kula da su kai kake kula da su wa yake ciyar da su kai kake ciyar da su ko kana nufin ba Allah bane ya halice su to su wannan cikin shaddan daular su kenan kuma a nan gurin suke wa Allah bauta a nan suke yin tasbihi a nan suke kadaita Allah tabaraka wataala kai ne a wajenka kake kallon wannan abun kazanta amma yanzu su kuma kana ciro tsutsa sai kace zaka aje ta nan sai kaga ka ciro ta ka aje ta a duniyar da ba na ta ba sai mutuwa sai ta mutu amma in tana in kana son kai mata gata karshen gata sa ta cikin shadda sa ta cikin shadda haka kinke su to da haka ba a suranta Allah kullu ma ka tsara bibalika fallahu bi khilafi dalika duk yanda kokolwanka za ta suranta maka ai Allah kaza ne Allah kaza ne Allah sabanin haka yake tabaraka wa ta'ala to wannan kafiran haka suke gaya wa Allah saboda wai su suna neman Allah ba su san Allah kuma yafi komai kusa da su ba tabaraka wa ta'ala haka idan ka duba suratul furqan Allah ya kara faɗa ya ce wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana haka kafiran da ba sa kwadayin su haɗu da mu suka ce laula unzila alaina almala'ika me yasa inda gaske ne ba a saukar mana da mala'iku mala'iku su zo su ce kai annabin Allah bane au nara rabbana ko kuma ma mu ga Allah kurukuru mu gan shi gashi nan yace min ni ne yace mana ni ne Allah dan haka ku imani da ni subhanallahi laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira Allah tabaraka wa ta'ala yace waɗannan sun yi girman kai kwarai da gaske wato girman kai waɗanda yake da dagawa sun nuna wa Allah dagawa to wajen da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa tashabahat qulubuhum kafiran zamanin manzo Allah zuciyarsu ta yi kama da kafiran zamanin da ta yi kama ne wajen kafirci wal inad da taurin kai wal utuwi da jiji da kai kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bi bal hum qaumun tagun kazalika yanda ka gani dinnan ma atal ladina min qablihim min rasulin ba wani annabi da zai zo wa kafiran da suka gabata illa qalu face kafiran sai sun ce wa wannan annabin sayiru matsafi ne majnunun mahaukaci ne to shi ma manzo Allah aka suka gaya masa ko wa in yakadu alladhina kafaru la yadliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin sallallahu alaihi wasallam da ka Allah yake ba manzo Allah hakuri
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم sallallahu alaihi wasallam ga wata aya da take gwada girman annabi kun san kana son ka ga girman manzo Allah to ka fara duba alqur'ani wani mawakin manzo Allah yana cewa ya mustafa alkawn min qabli nash'ati adami wal kawn lam wal kawn lam yuftah lahu ighlaqu ayarumu makhluqun sana'aka ba'da ma asna ala akhlaqika alkhallaq yace ya zababban halitta Allah ya zabi manzon Allah tun kafin a halicci annabi Adamu yace yanzu a yarumu makhluqun sana'aka akwai wani halitta da zai iya zuwa ya ce zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yaban da Allah yayi wa annabi ba da ma sana ala akhlaqikal khallaqu to daga cikin ayoyin da suke yaban manzon Allah fadin Allah inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira inna lallai mu in ji Allah tabaraka ta'ala arsalnaka mu muka turo ka bil haqqi muka turo ka da gaskiya bashiran ka zamanto mai albishir wa yan aljanna wa nadhiran annabi ka zamanto mai gargadi wa yan wuta wala tusal an ashabil jahim ya rasulullahi ba za a tambaye ka game da yan wuta ba a wata qira'a a wata qira'a kuma wala tasal an ashabil jahim kar ka tambaya game da yan wuta waɗannan kafiran da suka bijire ya zan yi da su to sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a hadisi ya ce hadisin ikrima daga ibnu abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace unzilat alayya yace Allah ya saukar min da inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira lallai annabi mu muka turo ka da gaskiya ka zamanto mai albishir wayan aljanna wa nazira ka zamanto mai gargadi wayan wuta الإمام أحمد يروي تويتي حدثنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أطاع بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن الآس ya ce wannan ada bin yasarin ya ce na haɗu da sai na abdullahi dan amru dan as faƙultu sai na ce masa akbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka bani labari ya sifar manzon Allah take fit taura a cikin at-taura faƙala sai ya ce sifar manzon Allah a cikin at-taura faƙala ajal wallahi innahu la mawsufin fit taura yace zan gaya maka babu shakka manzon Allah Allah ya sifatta shi a cikin at-taura na annabi Musa kenan ko bi sifatihi fil qur'ani da irin sifan da Allah ya sifanta manzo Allah cikin alqur'ani Allah ya ce wa manzo Allah cikin at-taura ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabi inna arsalnaka lalle annabi mu muka aiko ka shahidan ka zamanto mai shaida wa mubashiran ka zamanto mai albishir wa yan aljanna wa nadira ka zamanto mai gargadi wa yan wuta wa hirzan lil ummiyina manzo Allah ka zamanto gata kariya ne wa larabawa jahilai larabawan maka wanda basu iya karatu da rubutu ba Allah sai ya ce manzo Allah anta abdi annabi kai bawana ne wa rasuli kai ubangiji na ne samma wasuli wato kai me ake cewa manzo na ne afwan sammaituka mutawakkila na ambace ka kai mai yawan tawakkali ne haka sifan manzo Allah yake a taura manzo Allah yana da yawan tawakkali la fazza manzo Allah ba mai kaushin hali bane wala galizan manzo Allah ba mai kaushin magana bane manzo Allah bai da kaushin hali ta yadda idan ka zauna da manzan Allah sai da Anas bin Malik ya ce na zauna da manzan Allah tsawon shekara goma na hidimta wa manzan Allah amma manzan Allah bai taba ce min uffin ba bai taba ce min me yasa kai kaza ko me yasa ka bar kaza yace ko soyayya annabi bai taba gaya min ba saboda saukin hali irin na manzan Allah la fazza wala galizan manzan Allah bai da bakaken maganganu wala takhabin fil aswaq manzan Allah bai shiga cikin kasuwa kaji annabi yana daga murya yana ta surutai wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya rama mummuna da mummuna in kai wa manzon Allah wato mummunan aiki maimakon ya rama ya afu wa ya gafiru sai ya yafe sai ya ce na gafarta maka je ka walai yaqbidahu Allah Allah ya yi alkawari a cikin attaura ya ce ba zan karɓi ran manzo Allah ba hatta yuqima bihi millatal auja har sai na daidaita addini da shi bi an yaqulu la ilaha illallah ya zama na duk duniya kowa ya yadda yana faɗan la ilaha illallah saboda albarka annabi fayaftahu bihi a ayunan umya da annabi Allah yake bude makafin idanuwa makafin idanuwan nan kuwa hissan wa ma'ana akwai wanda aka ga idansa ya makance da gaske baya gani in yazo wajen manzo Allah wani ya makance yazo manzo Allah yace kai hakuri yace ya rasulullahi ni bazan yi hakuri ba bani da jagora kawai a bude min ido manzo Allah yace je kai alula idan kai alula ka zauna ka ce Allah ina tawassuli da annabi na ko annabi a gaba Allah ka bude min idona yana yin alola ya faɗa ka kuwa sai idan sai buɗe sannan kuma akwai idan zuciya da idan zuciya Allah yake buɗe idan zuciya makafi wa tarahum yanzuruna ilayka wa la yubsirun to da manzo Allah Allah yake buɗe irin wannan idan zuciya shine fa yaftau bihi a ayunan umya wa azanan summa kunnuwa kurani da annabi Allah zai buɗe su wa quluban hulfa da zukatan da aka rufe su kaman envelope to da manzo Allah yake Allah yake bude wannan zukatan Maulana Mushehu radiyallahu ta'ala anhu yana fada a diwanin sa yana fadan sufofin manzon Allah yana cewa Muhammadu Mahmudul maqami munabbaun Shehu Ibrahim yace Muhammadu kaga annabi Muhammadu Mahmudul maqami shine mai maqami abun godiya ranan da annabi zai tsaya ranan da har shedan sai ya gode wa annabi shedan a ranar lahira saboda yadda manzo Allah zai yi ceto ya taimaki al'umma manzo Allah ya ce la ita dawalan na shedanu dami an fi shafa'ati sai aga shedan yana da gyalgyal yadda manzo Allah zai dinga tsayawa zai yi an kunso mutane za su safu ta manzo Allah mala'iku sun nado su ina za a kai su wuta manzo Allah ya ce na cece su ku tafi aljanna waɗannan fa ina za ku yi wuta annabi ya ce ba wuta ku tafi aljanna kai wanda suka shiga wutan ma manzo Allah ya je leko kai akwai wanda ya taba cewa la ilaha illallah ko da so daya akwai su ya ce duk ku fita ilal jannati na kada ku fita fa aljanna to in an ga yanda manzo Allah ya ce to shedan sai dinga haka yana daga kai yana ganin kamar manzo Allah zai ce shedan kai ma zo ka tafi aljanna kuma da ba dan Allah ya riga ya rubuta cewa shedan da shi da jama'ansa yan wuta bane wallahi bai gagara annabi ba duk iskancin shedan din na anjela ya ce to ka ci banza je ka aljannan kai ma mun yafi ba ruwan manzo Allah zai rahamarsa ta kai zuciyarsa tana da faɗi sallallahu alaihi wa sallam haka manzo Allah yake da aka sai sa ake so ka rike annabi magana da ake ta yan uwa maganan nan na gaskiya da muke ta da daddada wa mutane neman taimakon annabi ku nemi taimakon annabi a nemi taimakon annabi a ne kar ka yi wasa ka nemi taimakon manzo Allah saboda in ma baka yi ba yanzu shi annabi ruwan dankwai ne in ka ki ka shashi a sama zaka gangaro kasa ka sha akwai randa in kana jitsiyarka da girman kanka akwai randa zaka nemi taimakon ran da kuma baka nemi taimakonsa daga ranar farko ba ba zai maka amfani a can ba dan Allah ya uwa yanzu sallah da aka yi din nan akwai wanda yake yin sallah dan ya samu ladan sallah a nan ko yana yi ne dan ya samu ladan sallah a lahira ba a lahira zaka samu ladan sallah ba idan kai azumi azumin da muke yanzu a ina muke so mu samu ladan wannan azumin a lahira in mun yi zakka mun yi hajji a ina muke sa ran za mu samu ladan su a lahira to kar ka zo ka ce a lahira zan nemi taimakon annabi a duniya zan nema wannan wasa kake ganganci suna abin da kake a duniya za ka nema in kasan yana taimako to in ka je lahira mu bashi rasar zai taimake ka ba yadda za a yi a zo kana cewa ka nemi taimako na kuma abun mamaki sai ka rasa tunanin me mutane suke yi a ce maka manzo Allah ka nemi taimakon sa mu ba ma neman taimakon sa taimakon Allah muke nema na'am waye ce maka dama in ka nemi taimakon annabi annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake taimakon ka ba Allah ba ai in annabi ya taimake ka Allah ne ya taimake ka ba Allah ne ya ce mana man yudir rasula faqad da Allah ba wanda ya bi annabi Muhammad ya bi Allah to ka bi annabi Muhammadu ka bi Allah Allah ya ce maka innal ladzina yubayunaka inna ma yubayuna Allah yadullahi fawqa aydihim wanda suka gaisa da manzon Allah sun gaisa da Allah hannun Allah akan hannunsu Allah tabaraka ta'ala ya ce manzon Allah wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama annabi da kai jifa ba kai kai san annabi san Allah ne bin annabi bin Allah ne yadda da annabi yadda annabi Adamu yana tabo ba halicce shi ba manzo Allah yake zababban Allah wal bashiru annabi shine mai albishir naziru shine mai gargadi wa yan wuta wa ahmadu muhtaru shubran yace ga wasu sunaye ma in kana son sunan annabi akwai sunan shi annabi ahmadu shine annabi muhtaru rahimun shine annabi rahimu wa hashiru shine annabi hashiru wanda Allah zai tattaro dukkan halittu a kasansa sirajum shine annabi siraju fitilan nan wa bashirun annabi shine mai gargadi hamidun shine mai yawan godiyan Allah wa naziru mai yawan gargadin bayi cewa kasa sabawa Allah to Allah tabaraka wa ta'ala sai yace wala tus'al an ashabil jahim a ya rasulullahi ba za a tambaye ka ba game da waɗannan kafiran da suka kafirci wa Allah saboda su yan wuta ne fa inna ma alaikal balag wa alayna hisab domin ya rasulullahi aikin da muka baka shine ka isar mu kuma mu za mu yi musu hisabi ko kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin gashiya fa dhakkir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bi musaidir ya rasulullahi kai dai kai musu gargadi ka tunatar da su ba a turo ka dan ka tilasta su ba alau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin haka fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa wato nanu alamu bima ya kulun wa ma anta alaihim bi jabbar fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa id na'am karfi
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير
ubangiji tabaraka wataala yace walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نسير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يا رسول الله كثني har abada da yahudu da nasara lan tarda anka ba za su taba yadda da kai ba kai ba musulmi ka sa a ranka babu ran da yahudawa da kiristoci za su yadda da kai matukar suna yahudancin nan matukar suna kiristancin nan in kaga sun yadda da kai hatta tattabiya millatahum har sai in ka bar musulunci ka bi addinin su kul annabi to ka gaya musu inna hudallahi kun ga shiriya na Allah da ya bamu na wannan littafi na wannan haske na musulunci huwal huda mu fa shine shiriya a gurin mu wala inittaba'ata ahwa'ahum da a ce zaka bi soye-soyen zuciyan yahudu da nasara ba'da allazi ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na wannan wahayi da muka yi maka na wannan alqur'ani to fa malaka min Allah min waliyyin wala nasir baka da wani mai jibintan al'amarin ka a gurin Allah baka da wani mai taimakon ka to irin waɗannan ayoyin interview yan uwa suna daga cikin ayoyin da alqur'ani ake kiransu al-khitabu lahu wal muradu ummatuhu da annabi ake maganan amma da al'ummansa da ni da kai ake abinda bahaushe yake cewa me tauna tsakuwa dan ne dan aya ta ji tsoro kar ka ji ana cewa manzon Allah da za ka bi son zuciyan Yahudawa da Allah tabaraka wa ta'ala zai zaman ba zai zama na baka da wani mai taimakon ka baka da wani majibincin al'amarin ka manzon Allah zai bi son zuciyar su ne har abada manzon Allah ba zai bi ba amma kuma an san ni zan iya bi kai ma zaka iya bi dan haka sai Allah ya faɗa a harcen annabi kar ka ɗauka da manzan Allah ake yi ana yi ne da kai manzan Allah ya isar maka haka malaman tafsiri suka ce annabi shi ya isar maka wannan sakon kar ka ɗauka ce wanda Allah yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka bi sauye soyen zuciyarsu baka da wani mai jibinta al'amarin ka baka da wani mai taimakon ka to da haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da shi Allah yake yi ba Allah ne yana yi da mu cewa lallai yahudawa din nan da kuke ganin su abokan gaba ne a rike su kuma dama su ma dai abokan gaban tsakanin yahudu da nasara wato su yahudawa sun fi kin musulmai amma kiristoci su kuma za ka samu wasunsu suna da ɗan tausayi kaman ba kaman yahudawa ba kaman yadda alqur'ani ya faɗa la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda lalle zaka samu wanda suka fi kin musulmai suka fi kin mu'minai suke gaba da su al yahuda yahudawa walladina ashraku sai kuma mushrikai waɗanda ba su yadda da Allah ba mushrikan Makka amma Allah ya ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara zaka samu waɗanda suka fi kusa da musulmai suke dan san musulmai waɗanda suka ce su kiristoci ne Allah ya ce zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbiruna saboda zaka samu a cikin su akwai fada fada akwai ruhubanai kuma ba su da girman kai الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون نعم ubangiji tabaraka ta'ala yace ubangiji tabaraka ta'ala yace alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun a wannan aya alladhina atainahumul kitaba kaga waɗanda muka ba su littafin nan yatlunahu suna karanta shi haqqa tilawatihi matukar karantawan sa ma'ana suna aiki da shi yanda ya cancanta ulaika yu'minuna bi waɗannan su ne suka yi imani da shi wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce da wannan littafin fa ulaika humul khasiruna waɗannan sun zaman to su ne asararru malaman tafsiri sun sassaba a wannan ayan wasu malaman tafsiri suka ce wannan ayar tana nufin alladina atainahumul kitaba tana nufin musulmai wanda aka ba su alqur'ani wasu kuma suka ce a wannan ayar tana nufin yahudu kai wasu malamai suka ce wannan ayat tana nufin yahudu ne su ne wanda aka ba su littafin attaura wasu malamai kuma suka ce tana nufin nasara wanda aka ba su injila to ala ayi halin wannan ayat dai yanda aka tafi cewan ana nufin wato su atena umul kitaba yahudu da nasara wasu malamai sun tafi akan haka me ma'anan allazina atena umul kitaba yatluna haqqa tilawati wanda muka ba su littafi suna karanta shi matukar haƙƙinsa wajen karantawa an samu hadisi daga sayyidina umaru dan khattab radiyallahu anhu khalifa na biyu a musulunci yace humul ladina idza marru bi ayati rahmatin sa'aluha min Allah waɗanda suke karanta littafi su ne waɗanda idan sun shige ayar rahama sai su roki Allah su ce Allah kai mana rahama wa idza marru bi ayati azabin ista'azu minha idan sun shige wata aya ta azaba kuma sai su nemi tsarin Allah da ita abul aliya shi kuma yace ibnu mas'udin yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da ubangijin da raina yake gurinsa inna haqqa tilawatihi kun ga haƙiƙan karanta littafin nan ma'anansa an yi halla halaluhu shine duk abin da littafin ya halatta a halatta wa yuharram haramuhu a haramta duk abin da littafin ya haranta wa yaqra'uhu kama unzila kama anzalahu Allah a karanta shi kamar yanda Allah ya saukar wala yuharraful kalimu an mawadihi kar a canza wata kalma daga cikin wannan littafin ma'ana sawa'un at-taura ne ko injila ko qur'ani wala yuta'awwalu minhu shay'un ala gairi tawili kar a yi tawilin wani abu wanda tawilinsa ba haka ya kamata a yi tawilinsa ba to wannan shine abin da Allah tabaraka ta'ala yake faɗa wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in islamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma alayka al balagh wallahu basirun bil ibad ka gaya wa waɗanda aka ba su littafi da kuma wato wanda ba su iya karatu da rubutu ba larabawan maka aslamtum wai shin za ku mika kai ku shiga musuluncin nan fa in islamu idan sun yadda sun mika kai sun shiga musulunci faqad ihtadaw sun shirya wa in tawallaw in kuma suka juya wa alqur'ani baya suka juya maka baya ya rasulullahi fa inna ma alaikal balag to rabu da mu da su kawai kai naka ka isar musu wallahu basirun bil ibad Allah masani ne ga kan dukkan bayinsa ya zo cikin hadisi hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da ubangijin da raina yake ikon sa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma ba wani wanda zai ji ni a wannan al'umma ma'ana ka ji labarin annabi ko ka ga annabi ko kaman yanzu din nan mutum ya ji an turo wani mutum sunansa manzon Allah a wannan al'umman yahudiyun wala nasaraniyun ko ba yahude ne wannan ko ba nasare ne ko bakin fata ne sun malayu minu bi manzo Allah yake sai mutum ya iya imani da ni bayan ka ji ni ka san ni gaskiya ne kaji kai imani da ni illa da khalan nara face wannan mutumin sai ya shiga wuta to anan ne zaka gane malamai sun yi ta sassabawa malamai sun yi magana shin ya kuke ganin kamar Imamul Ghazali ya kawo cewa ahalul fatarati mutum zai iya jin a ahalul fatara su ne mutanen da ba a turo musu annabi ba kamar kafin aiko manzon Allah laraba wanda suke makka an turo musu wani annabi kaga ba turo musu wani annabi ba wannan su ne ahalul fatara to me hukuncin su hukuncin su shine Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba ma azabtar da mutane sai mun turo musu manzo dan haka ne ma wasu malamai suke tafiya cewa iyayen manzon Allah ahalul fatarati ne ba turo musu wani manzo ba to amma dai alal fataratin wannan mun gode da yawa dama ya fi dai wanda suke cewa iyayen annabi suna wuta amma iyayen manzo Allah mu'minai ne ma muwahhidai su mu'minai ne muwahhidai sun yadda da Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗa yake cewa Allah tabaraka wata'ala da zai da zai halicce ni sai da ya zabi tsatso a cikin halitta Allah sai ya zaba min tsatsan da yafi kowanne tsarki Allah ya zabi jama'a Allah ya zaba min jama'ar da tafi kowanne tsarki ya zabi gari ya zaba min garin da yafi kowanne tsarki ya zabi kabila ya zaba min kabilar da tafi kowace kabila tsarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ya tashi zaba min iyaye ma sai ya zaba min iyayen da suka fi kowanne tsarki ba yanda za a yi a ce a zabi gari a zabi jama'a a zabi kabila sai an zo kan iyayen da za su haife shi kuma ya zabo kafirai wannan ya zama mutumin dare kuma kai yanzu duk musuluncin nan duk rahaman musuluncin nan da yanda kake ganin kullun kana cikin sabon Allah in Allah ya yarda za mu mutu Allah zai tsumbula mu aljanna zai tsumbula ka aljanna ma ya kuma sa iyayen annaba wuta kai da iyayenka kana burin za ku shiga aljanna iyayen annaba kana cewa suna wuta ya kamata ji tsoron Allah aiwa annaba adalci aiwa annaba adalci to anan alul fatarati shin alul fatara sun kare to malamai sai suka ce akwai kiristoci kamar yanzu misali imamul ghazali ya ce shi abin da ya itikadi yawancin kiristocin da suka tafi mutanen irin kiristocin rum da irin kiristocin europe din nan imamul ghazali ya ce waɗannan mafi yawancin sun allah yadda allah zai yafe musu ba zai sa su a ba zai sa su a ba zai sa su a me ake faɗa ba ba zai sa su a wuta ba ba dan komai ba saboda risalan manzon Allah ba ta riske su ba kamar yanzu hatta waɗanda koda sun ji risalan manzon Allah ya riske su sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabin Allah ne amma kuma manzon Allah din an kai musu shi a baibai kamar yanzu yadda za ka ga wasu suna fahimtar musulunci kamar tura suna fahimtar musulunci addini ne na dasa bama bamai na yanke kai su haka suka fahimci musulunci to shin waɗannan wanda ba su fahimci hakikanin addinin manzon Allah ba suna ganin sa kaman addinin dasa bama bamai da yanke kai shin waɗannan ana kallon su kaman za su shiga aljanna ko za su wuta wasu malamai suka ce a sa su cikin alil fatarati kawai saboda asalin hakikanin manzon Allah bai je musu ba da sun fahimci addini a yanda yake yanda yake addini mai kyau zaka ga sun so annabi kuma wanda ya fahimci addini a yanda yake mai kyau bayan ya gane gaskiya ne amma ya girman kai to wannan dan wuta ne amma wanda ya zama na annabi sallallahu alaihi wasallam bai je masa ba sai yana kallon annabi kawai ya zo da addinin sara wuyan mutane misali da yanke kan mutane da dasa bama bamai to kaga wanda ai bai fahimci risalar manzo Allah ba bai fahimci hakikanin annabi ba to su ma nan suna cikin alul fatara to wannan shine insha Allah tabaraka ta'ala a lokaci yayi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-ali al-azim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullah wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kaseera assalamu alaikum wa rahmatullah amin akaramku wallah akramaka Allah mana addu'a بسم الله